بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wannan shine mai kyau yau laraba sha hudu ga watan jimada sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarihi hukukin mustapha na alƙabi iyad اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا فصل وأما وقاره صلى الله عليه وسلم أما نسوى من زوان الله صلى الله عليه وسلم وصمته دشروط شكوي تنشي وتؤدته da kuma bibiyan shi sannu-sannu baya gaggawa a cikin al'amura, wa muru'atuhu da mutuncin shi, kamar a ce dattakun shi, wa husnu hadihi da kuma kyakkyawan kintsuwan shi, kyakkyawan ko aljayyani, alhafiz, ijazatan, ya mana hadisi a matsayin ijaza, wa arattu bi kitabati kuma na bujiro bi kitabati da ainihin bi kitabihi da ainihin littafin nashi. قال يجي حدثنا أبو العباس الدلائي أخبرنا أبو ذر الهروي أخبرنا أبو عبد الله الوراق حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا الحجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب samitu kharija tabna zaidin ya ƙulu ya ce na ji kharija ɗan zaid ya ƙulu yana cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance auƙaran nasi shine mafi nutsuwan mutane fi majalisi a majalisan shi in ka je majalisan ya fi kowa nutsuwa la yakadu yukhriju shay'an min atrafihi kuma manzo Allah baya kusanta ya fitar da komai na gefun shi kaga wani wai ko damtsen shi a waje ko kaga wani korin shi a waje ko kaga wani abu babu wannan za a gan shi a cikin nutsuwa a cikin sutura. Warawa Abu Sa'idin Al-Khudri Imam Sa'idina Abu Sa'idin Al-Khudri ya ruwaito yace kana Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza jalasa fil majlisi idan ya zauna a majalisa itaba bi yadayhi yana kuntukuru bi yadayhi ga hannayen shi ma'ana zaman kuntukuru shine mutum ya zauna a kan duwawun shi ya ɗaga ainihin ƙafafuwan shi gwiwoyin shi a ɗage sannan ya sa hannayen shi ya ɗaure ainihin duwawun shi da da ƙorin shi haka kamar zaman haka mutum ya ɗaga haka ya haka to manzo Allah yana irin wannan zaman a majalisan shi shine zaman itifa aha shine suke cewa zaman kuntukuru da Hausa wa kazalika kana aksuru julusi sallallahu alaihi wasallam haka nan mafi yawan zaman manzo Allah yake mutabiyan yana irin wannan zaman tsuguno din wa an Jabir ibn Sabura kaga jiji wannan ana nuna ma cewa duniyan ba gidan zama bane kawai ka dan tsuguna ne ka gama abin da zaka yi ka wuce lahira can ne gidan zama to manzo Allah yawancin zaman shi irin wannan zaman yake baya zama irin na shantakewa wa an Jabir ibn Sabura an ruwaito daga sayyidina Jabir dan Sabura yace annahu tarabba'a sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana zaman harɗe din zaman harɗe shine zaman haka zaman ainihin tarabbu'i mutum ya harɗe kabubun shi zauna ba wai baya yi bane amma yawanci ya fi yin zaman kuntukuru din wa rubbama jalasa al-qurfusa wani lokaci ma yana zama na qurfusa qurfusa shi ma kuntukuru ne amma babu hada hannu haka din ya ɗaga kafafuwan ya ɗaura ainihin duwawu a ƙasan amma hannun kuma ba tare da ya ɗaura ba to yana irin wannan zaman duka a irin zama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fi hadisin wa fi hadisi kai da kaga duk wannan zaman wasu malamai ma suna cewa wai anan malam na tsugune ma ya samu zaman shi kaza akwai wani malami a Kano wani malami ya taki a ainihin fadan sarkin Kano shine mai faɗa wa sarki gaskiya shin ya je baya zama a tsugune yake zama irin wannan zaman suka ce na koyi ne da ma'aiki na irin wannan zaman kuntukuru din shine ma za ka ji ana cewa malam na tsugune aha wa fi hadisi qaila ya zo hadisin ainihin sai da qaila ta ce wa kana kasirar sukuti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai yawan kawaici ne la ya takallamu fi ghairi hajatin baya magana abin da ba bukatan magana akai in ka ji manzo Allah ya bude baki to abin da ake bukata ne kuma yana magana ne iya gurgudan bukata din baya sururi baya surutu sai me yace yawwa yi uridu ba da yaɗin ya fi kyau yi uridu manzo Allah yana kau da kai an manta kallama bi gairi jamilin daga wanda mutum yayi magana ba mai kyau ba in mutum yayi magana maganan da dai ba mai kyau amma bai kai kurara shi ba annabi yana kau da kai yayi kamar bai ji ba kamar yanzu a majalisa za ka ga babba wani zai zo yayi magana kamar na wauta su bulda maka sai ya dauke kan shi ya nuna kamar bai ji ba saboda in ya nuna ya jin zai iya zama wanda ya faɗa din matsala kuma za a iya tsangwamin shi amma in yayi kamar bai ji kaga an wuce gun to manzo Allah yana kau da kai ga wanda yayi maganan da ba mai kyau ba wa kana dauku tabassuman kuma dariyar manzo Allah murmushi ne annabi ba ya kilkilewa in yana so ya dariya zaka ji yayi murmushi ko wannan murmushin shine kaman dariya a wajen ma'aiki wa kalamuhu faslan kuma maganar manzo Allah dalla dalla yake ba magana irin ya faɗa ba a gane ba kaza a'a in zai magana yana magana ne dalla dalla eh faslan faslan la fudula babu sururi a maganar manzo Allah kama surutu ka faɗi abu goma ba a fahimci ɗaya ba annabi ba irin wannan sururin sannan wala ta kasira baya dungu a magana kaɗan faɗa ba kowa ne zai iya ganewa ba manzo Allah baya wannan zai magana daidai a rarrabe dalla dalla yadda kowa zai gane kuma maganar babu surutu zancen banza a ciki wa kana banku ashabi indahu at-tabassum sahabban shi ma in je a wajen manzo Allah ne dariyan su shine murmushi a majalisa annabi ba kirkirewa da dariya in an yi abin dariyan ma kowa sai dai ya murmushi wannan suna yi ne tauƙiran lahu saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakti da an bihi da kuma koyi da shi tunda shi ma baya kyalkyalewa ko ya zo majalisan to ka'idan zaman majalisa ba kyalkyalewa in abin dariya ya kama kowa sai dai ya murmushi wannan ana yi don girmama ma'aiki da kuma koyi da shi majalisu majalisu hilmin kasan shi duk abu idan ana so a ɗabbaka ya zama babban guri shine mai aikata abin in babban ya aikata to dole a ɗabbaka amma ka ce kar aika za kuma kai ne kake ya za a iya yi kamar yanzu misali a kotu aka ce ba a san surutu zancen banza kuma alƙalin zai kama hira zai kama kaza kaza zai kama kaga ba zai yi ba dole ne kai babba ɗin da ba a so a yi abu kazan ya zama kai ne mai ɗabbaka abin to kaga saboda tsabar sun san manzo Allah dariyan shi murmushi ne in an zo su ma kowa a wannan majalisan in zai yi dariya sai dai ya murmushi saboda girmama ma'aiki da kuma koyi da shi majalisuhu majalisu hilmin majalisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam majalisa ne na nauyin hankali a tsaya a nutsu ai hakuri wahaya in ko majalisa ne na kunya ba a zancen banza ba a rashin kunya a majalisan manzo Allah wa khairin kuma majalisa ne na alkhairi wanda in ka zo majalisan har a gama a tashi duk abin da za a yi zaka ji alkhairi ne wa amanati har zaka ji wautan ma yana zama alkhairi zaka ji sabai suna cewa mu in an yi bakon dan kauye har murna muke saboda zai iya zuwa ya yi wani wauta wanda a wannan wautan sai a fitar da wani abu na hukunci wanda zai tafi har abada in wannan ba jewa ya faru ba za ga dan kauye ya biya kwaba wani abu dalilin wannan kwaban kuma sai ga an bujiro da wani abu na hukunci wanda zai tabbata a addini to haka nan majalisar manzo Allah majalisa ne na alkhairi wa amanatin kuma majalisa ne na amana ba cin amana a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la turfa'u fihi al-aswatu ba a daga muryoyi a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ana zaune da manzo Allah kuma daga murya ai wannan zai janyo wa mutum ya bata yake shi gaba daya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi karshe ba ya ce an tabada amalkum wa antum la tash'uruna ba saboda haka ba a daga murya a majalisar ma'aiki wala tu'banu fihi al-huramu ba a keta alhurman mata a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a kawo irin zancen batsa da sauransu wannan duk ba a yi a majalisar manzo Allah ba a keta alhurma idza ta kallama idan manzo Allah zai magana a diraka jula sa'uhu zaka ga abokan zaman shi sabai sun sunkuyar da kansu ka annama ala ru'usihim dairu kai ka ce tsuntsu ne a kansu ba sa son ya tashi annabi yana buɗe baki za su sabai gaba ɗaya sun sun koyar da kai kamar ka ɗaura tsuntsu ne a kansu ka ce kar su motsa dan an motsa tsuntsu zai tashi wa fi sifatihi a cikin sifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai suke sifantawa suka ce ya khadu takaffuan yana tafiya da gaba-gaba tafiyan cirata in manzo Allah yana tafiya ba kaman san ɗaya yake ba yana tafiya ne na cirata na kafafuwa kaf kaf kaf haka za ga yana tafiya wayan shi haunan gashi in kaga yana tafiya za ka yana dukan ƙasa ne amma kuma yana tafiya ne a nutse ba yansu na minan larji hauna Allah ya ce ba to irin wannan tafiya yake a nutse amma kuma tafiyan nashi da cirata yake ka annama yanhaqu min sababin in yana tafiya kaman yana gangarowa ne daga kan tudu haka zaka ga yanayin tafiyan shi wa fil hadisi al-akhar a cikin wani hadisi kuma yake idza masha idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya tafi masha mujtami'an za ga ya tafi yana tattaruwa baya sake jiki haka yana tafiya ne a ainihin tattare yu'rabu fi mishyatihi annahu ghairu gharidin kuma ana ganewa a cikin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane ana sanin cewa annahu ghairu gharidin ba mai ainihin ba mai galabaita ba ne, wala wakilin mu ba mai lalaci ba ne. Manzo Allah yana tafiya za a ga tafiyan shi ba irin tafiya wanda ya galabaita, ka san mutum ya gaji ya galabaita za a ga yana tafiyan kamar baya son tafiya. Mu ba mai lalaci ba ne irin mai kasala din nan duk manzo Allah baya irin wannan tafiyan. Duk lokacin da yake tafiya za ga yana tafiya a cikin kuzari, a cikin nishaɗi, a cikin ƙarfin jiki. Ai yana nufin garijin da wakilin din nan, wakilin din nan yana nufin gairu dajirin ba yana mai kosawa ba wala kasilana ba kuma yana mai kasala ba yana tafiya ne da ƙarfin jiki wagala abdullahi bin mas'ud sayyidina abdullahi bin mas'ud yace inna ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi ficin mafi kyawun kintsuwa shine irin kintsuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an jabir bin abdullah arwayo daga jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل yace a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jerantawa ko kuma shiryarwa ma'ana manzon Allah yana magana ne da tsari a jere maganar shi yana zuwa daki daki ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ko a Qur'ani ma Allah yana cewa warattalnahu tartila to haka shi ma maganganun manzo Allah zaka ji maganganu ne a jere masu tsari baya magana a burkuce Hala ibn Abi Hala, ibn Abi Hala ya ce, kana sukutuhu ala arba'in. Shi shiru manzo Allah ma an ka ga shiru ya zauna, to yana shiru ne ala arba'in a bisa wasu abubuwa guda hudu, ɗaya daga cikin hudun nan shi yake sa manzo Allah ka ga shiru. Alal hilmi, na farko da yana shiru a bisa nauyin hankali, a bisa haƙuri, an yi wani abu ne zai shiru saboda ainihin haƙuri, walhazari ko kuma ainihin taka tsantsan kiyayewa saboda in kana maganan kafin ka yi maganan dole ne ka tsaya ka nutsu ka yi tunanin me za ka ci. Wata ƙadiri da kuma aunawa taƙadiri na ainihin maganan ba kowane magana ne manzo Allah kawai zai kwaba ba in ka ji yayi shiru mai yiwa yana auna abin da zai faɗa ɗin da kuma majalisar me ya kamata a ci. Wata tafakkuri da kuma tafakkuri yin tafakkuri tunani a cikin lamarin Allah to in kai manzo Allah ya shiru ma yake akan wa'annan abubuwa guda huɗun ne. قالت عائشة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تشي كان رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء يحدث حديثا لو أده الآد أحساه tace manzo Allah yana bada hadisi yana zantar da hadisi idan yayi magana law addawul adu da mai kidayawa zai kidaya a sau da zai kiyaye shi saboda shi an bashi jawami'ul kalim maganan ba surutu babu sururi a ciki magana ne wanda yanzu da za a zauna ayi awa uku iya abin da manzo Allah ya faɗa din zaka yi kidaya su amma an ce kuma ka yada ka fassara a nan ne kuma za a baka aiki har ka gama ba za ka iya bayani akan maganganun da yayi gaba ɗaya ba wa kana sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine ake ce juwami'ul kalim gashi nan magana ne kaɗan amma kuma ya kunshi ma'anonin da ba iyaka wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu diba yana son cirare warra'ihatul hasana yana son kanshi mai daɗi wayarsa Aminu yana ma aiwatar da ita gashi shine kanshi ne amma kuma yana amfani da turare kasiran so cewa yana amfani da turare waya huddu alaihi ma kuma yana kwadaitarwa ma akan turare da kuma ainihin abu mai kanshi mai daɗi waya kulu yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa dibu yace a duniyan nan naku abinda Allah ya Allah Allah ya ya ainihin kawo na duniyan nan gaba ɗaya an soyar da ni an nisa aure na mata wa ɗibu da kuma turare wa ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya sanyi idanuna fi salati a cikin salati wasu suna cewa salatin nan cikin sallah yake nufi wai kuma suna cewa a cikin salatin da Allah yake mar da mala'iku da kuma muminai wa min muru'ati saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kaman akasi mutane suna ganin ayi sallah a huta shi kuma a shiga sallah a huta ne dan in abu ya rikice abu ya rikice sai ta Bilal hutar da mu da sallah ma'ana a shiga cikin sallah a huta dan baya samun nutsuwa kaman in an shiga ainihin cikin sallah kamar da yadda ka sani gwargwadon ainihin matsayin mutum a wurin Allah gwargwadon nutsuwan shi a sallah kamar yadda yake kada fulal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una har ma ya kai ga bayan Allah ma na kirki akwai wa'anda in tafiyar su ta tafiya in sun shiga sallah ba sa jin komai ba sa ganin komai sai Allah kamar yadda ko a hadari ya ce ko fa iza ta ta ila sadati fa farri qalbaka an kulli ne masu wallahi ko yawwa kuma ka karkade kanka ka karkade zuciyarka daga duniya duniyan nan fa ba wannan duniya da komai har kai ma kai ma ai wa mafiya yake ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da yake cikin ka to kai din ma ai kana cikin duniya to su in sun shiga sallah suna fana'in da ba sa jin kansu ma gaba daya har an ce akwai wani bawan Allah tafiya ta yi tafiya yana da ciwon majeduwa ko wani ciwon majeduwa ciwon dan yatsa wanda yana harbi idan ba a yanke dan yatsan ba zai harbi ɗayan shine sai aka zo likita ya duba ya ce to fa ciwon nan ya kai yadda sai an yanke shi kuma ya ce gaba a jikina a yanke ya ce ba za a yanke ba aka ya kai ya ce ba za a taba ba matar ta ce me aka ce sai ce a wannan ai mai sauki ku zo in ya fara sallah shikenan kawai aka jira yana yin kabbara likita ya zo aka kama aka yanke aka sa magani aka yi kama shi mai ba sai da ya sallama sannan kawai sai ya ji ciwo yana duba ya ga an yanke cici to haka ainihin tafiya take to shi ne ya ce wajilar ƙurratu aini fi salati an sanya sanyin ido na fi salati a cikin sallah wa min muru'atihi yana da cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nahayuhu anin nafki fi ta'ami wa sharabi hanin shi hanawan shi daga furawa fi tsami cikin abinci wa sharabi da abin sha manzon Allah in ka zo cin abinci ko in ka zo shan abin sha idan yana da zafi ko yana da wani abu baya so ka hura in wani datti ne ka ɗauke in wani zafi ne ka bari ya huce amma kar ka hura shi da numfashinka ko kuma da iskan da yake bakinka wal amru bil akli min mayli haka nan da umurni da ci daga abin da yake kusa da mutum in an kewaye abinci ana ci manzon Allah ya yi umurnin ka ci abin da yake gabanka ka ci kusa da kai kar ka ƙetare hannunka zuwa gaban wani ko zuwa wani waje daban ba abin da yake gabanka ba abin da ya zo gabanka kaga shine rabanka wal amru bi siwaki da kuma umurni da yin aswaki manzo Allah ya umurni da yin aswaki kaga duk wannan yana da cikin cikan mutunci ba mutunci ga an kewaye abinci dan kaga nama ko kaga wani abu gaban wani kaje ka warto kaga ba mutunci zubewa mutunci ne sannan ba mutunci ga mutumin da zai zauna yana magana bakinsa na wari to manzo Allah yana umarnin ayi asuwaki kaga duk wannan yana yana ainihin nuna mutunci wa in qa'il barajimi war rawajibi hakanan da ainihin tsabtace tattara da ainihin ninkiya na fatan hannu idan mutum ya ci abinci ko wani abu to a jikin shi fatan hannun shi na ciki da na waje din da ya tattare din nan ya bibiya gaba ɗaya ya wanke to duk manzo Allah yana umurni da a tsaftace wa'annan guraren da suka ainihin tattaru na fata din wasti imali kisalil fitrati da kuma aiwatar da ainihin ɗabi'u na fitira kamar yadda yace al fitratu khamsun a can to mutum ya aiwatar da su kamar irin su yankan farce irin su aske gashin gaba da sauransu to kaga wannan duk yana da cikin ainihin mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah